إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العشرين دهولو وتن شدة وتن مسلمتي وتن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shi ne kasadinmu na goma daga cikin jerin biyar karatu ta kan littafin alwajiz fi fikihi sunnat wal kitab al aziz na doktor al allama abdul azim al badawi allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama ta bare shi ina ganin idan ban ban manta ba muna cikin magana akan al-fitar ko a mu magana akan iktatana ibrahim ko mu karanta wannan hadisi ba mu karanta ko kan za mu tafi to faro ne daga farko wal qital wajibun fi haqqi ar-rijali wan nisa ko a kita al qital wato kaciya wajibun wajibi ne fi haqqi ar-rijali wan nisa'i cikin haƙƙin maza da kuma haƙƙin mata ma'ana yadda ake wa ɗan namijin kaciya haka ake yi wa ya mace ma kaciya da annahu min sha'airil islam domin yana daga cikin sha'air na musulunci wato abubuwan da suke nuna daraja da girma da kima da martaba musulunci kuma Allah ya ce wa man yuhazzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulubi duk mutumin da ya girmama sha'ira ta musulunci yana daga cikin alamar abin da ke kara masa tsoron Allah kaga kenan yin kaciya yana daga cikin abin da zai ainihin wato sa zukata su zama tun masu tsoron Allah wakati kala nabi sallallahu alaihi wa sallam da rajulin aslama domin ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya taba gaya wani mutum wanda ya musulunta ya ce alƙi'anta a sha'ar kufuri waktin ka je ka ainihin wato aski gashin kafurci da ke kanka waqtin kuma ka je ko waqtatin ka je kuma ka yi kaciya mutum ne babban mutum kuma ainihin wato girmansa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa ya ainihin wato je ya aske wannan ainihin wato gashin kan nasa na kafirci sannan kuma ya ainihin wato yi kaciya da girman shi saboda haka a musulunci a idan mutum yi zuwa addinin musulunci ba da kaciya ko mai girman shi sai an mishi domin ita kaciya ba ta ainihin wato a ainihin wato tsufa ma'ana ba ta lokacin da baya wucewa daga lokacin da aka haifi jinjiri babbar suna ne wata take muhakkada shine a yi masa a ranar sunan shi idan uzuri ya biyo baya babu laifi a ƙara wasu kwanaki saboda wani uzurin da ya bujuro amma in ba wani uzuri to lalle lalle a ainihin wato yi masa kaciyar da tun a ainihin wato ranar da aka ci mai shi wannan shine abin da ya tabbata manzon Allah ya yi wa Hassan da Hussein haka an gani amma in uzuri ya biyo baya babu laifi a jinkirta saboda wannan uzuri ne amma dai mustahabbi ne a yi ta kafin kora da suna insha Allah ta'ala to haka idan mutum ya musulunta sai a saka ni ya kaciya ko da ya kai shekara ainihin wato 60 a rayuwar shi ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya umarci annabi Ibrahim da wa kansa kaciya ba da ma a tata alaihi tamanun nasara bayan shekara tamanin Allah ya umarce ni da cewa ya yi kaciya a wasu tafsiri na malamai ma suka ce shi ne murja Allah madaukakin sarki ke cewa idan tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma hunna قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين تنوك تند أن يتوى النبي إبراهيم يؤمر تيه وإذ منين وإذ ابتلى إبراهيم تنوك تند أن يجرب يجرب تي النبي إبراهيم بكلمات لوسك المؤمن ce su ne sunan fitra din da muka lissafa a kusan guda bakwai ko kusan guda goma kamar yadda muka ji a hadisan baya ina alfitar wal istihzadu wal qasr shawaribi wa ifa'ul lihiya wa ma ila dhalik kaciya adage mu a rage gashin baki yanke farce da sauransu waɗannan abubuwan su ne sunan fitra wanda allah makwabcin sarki ya umarci annabi ibrahim aka ce lokacin da allah ba wannan doka sai dai samu da lokacin ba aska babu wuka ba kaza ba wannan ci gaban bai zo ba a lokacin da aka yi dai nemi dutse mai kaifi dutse da ka sani mai kaifi ya samu wanda yake da kaifi sai dai ja ainihin wato al'aura sai ɗora ta akan wani dutse a ƙasa ya daga wannan dutse ne kai shi tuka a kai wannan fata ko wannan ainihin wato dama ya yanke ya tsinke ainihin wato jini ya fatuwa wata sun da sai annabawa ma amma ta sannan ba zai yi wani ba ba a kai yake ta kawo a darura ku ne gulma a darura ai akwai da kuma a kan hakan ba Allah ya faɗa mana annabi Ibrahim na daga shi ne ke cewa annabi ya faɗa wa wani daga cikin mutane wanda ya musulunci ya ce ka je ka aske wannan gashin naka ka kafafe sannan kai kaciya wa huwa min millati Ibrahim ita wannan kaciya tana daga cikin tafarki da tsarin annabi Ibrahim Abi Hurairah ta annan Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya tabbata daga ainihin wato a Abu Hurairah manzon Allah yake cewa ihtatana Ibrahim khalilur rahman a gani annabi ibrahim badadin allah ya ainihin wato yi kaciya ba da ba a tat alaihi tamanu na sana bayan da ya kai shekara tamanin a rayuwar shi allah ya umarce ni da yin kaciya ni ne wa yadda ya kawo ibrahim kawai da minal baiti a wa idai wa idin tara ibrahim rabbuhu bi kalimati lokacin da ya umarce ni da wannan kalmomi ba a tamma kunna annabi ibrahim ya cika su gaba daya ba abin da ya rage don haka allah ya ce ba a tamma kunna ya cika su daidai yadda aka saka ni bai rage kowa bai daga ciki yana gamawa fara in ni ja'iluka bin nasi ima sai Allah ya ce to yanzu da kai ne shugaban mutane a cikin duniya ga baya an gane magana da kyau haka annabi Ibrahim ne shugaban kowa na haka hatta manzon Allah a yana cewa annabi Ibrahim baba an gane magana da kyau saboda ni ne abu dan biya an gane magana da kyau wannan shi ne وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله ويا غيرا من زم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا sannan muka yi wahayi gare ka cewa ka mutu farkin annabi ibrahim wanda yake mai kanke wanda babu wata hayaniya a cikinsa na farki ne na akida da tauhidi wanda babu koran shirka ko bid'a a kansa da haka ka wannan tafarki kaga hatta manzon Allah aka ce masa ya wuce farkin annabi Ibrahim wannan yana nuna mana daraja da girman annabi Ibrahim kaga cewa annabi Muhammad shi ne shugaban annabawa kuma shugaban suwa manzanni amma tare da haka Allah yana ce masa ka bi farkin annabi Ibrahim wanda wannan yana nuna mana kima da martabar annabi Ibrahim kuma me yasa ya samu wannan kima saboda kula da waɗancan sunan fitra da muka lissafa kusan guda goma an gane magana da kyau ko saboda haka duk musulmi dole ya kula da waɗannan sunan fitra ɗin da kuka ambata kada ku ne wasa da su lalle lalle duk lokacin da gashin hammatar ka yi ya yi tsoro ka yi kokari ka aske shi ko ka tsige shi domin natku aka ce natku kuma shi ne tsiga shi ne sa hannu ya cire shi wannan babu wani wahala a ciki kuma daga ikon Allah kuma a gani duk inda ka cire daji a cikin mutum sai ya yi jini amma ban da na mata ko ba ku gane ko ba ku lura da abu yanzu idan mutum ya sa hannu da ƙarfi ya sa samu gashin kansa ya ja kamin da bai duniya haka da kowa in ka gashin na farka in ka sa ƙarfi ka sa ka tsige sai ka ga duniya in kirjin ka kira ka kama su yi wani gafi ka ja ya zaro sai ka ga jini haka na gaba ka amma na hammata sai Allah ya hana ka jini sai dai ka ɗan ɗan zafi haka nan ba an ka cire jikin an gane magana da kyau wannan shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya sauwaka abin saboda ya ba da dokan a ya sa idan so samu ne an fi so a tsini amma tare da wannan ba idan ka ji ba za ka iya ba kar ka matsa wa don akwai ragwari akwai rago duk wannan ciwo ko ɗan abin da baya iya dorewa don ka ji ba za ka iya tsini ba babu laifi ka sa abin askewa ka aski zai yiwu ba ka sa shemin menene yawa shemin koda a kan wanda za ka sa bayan mintuna kan sai juye shi gaba ɗaya amma dai lallai ka tabbatar dai kana cire ka tabbatar kana cire to haka na gaba shi ma ka tabbatar kana ajiye shi kana ainihin wato sa masa wannan koda yana cire shi to haka gemun ka ka cika shi haka gajin baki ka dinga rage shi farcen ka ka dinga yankewa waɗannan sunan fitra din wato na farko bayan kasancewa su tsafta a musulunci da kuma ƙara wa mutum lafiya da kuma sunnoni ne waɗanda ake son ɗabbaka su a rayuwar musulmi ana fata fata a fahimta saboda haka kar a yi wata da su kun gani dalilin waɗannan sunnoni ne Allah ya ce wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya sanya ni imam saboda kula da waɗannan sunnoni kaga kuma yanzu a samu musulmi yana wasa da su kaga wannan ba daidai bane Allah ya kiyar da mu wa yustahabbu an yakuna al-fitan fi yawm as-sabi'i lil mawlud malam yace mustahabbi ne ita kaciya ta zama to a ranar bakwai ga haihuwa wannan mustahabbi ne an fi so a ranar bakwai a yi wa yaro kaciya bi hadisi jabir saboda hadisin jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani والحسين واقتنهما واقتتنهما لسبع في سبعة أيام فنزم الله صلى الله عليه وسلم أبقى يا يمكن سونا فيني أبقى an gane magana da kyau yauwa duk da cewa kamar yadda ibn abbas ya kawo a cikin littafin da yake magana akan ainihin wato wasu bayan allah da suka rubuta littafin ya musu bita a kai cewa abin nan sunanul mawdu fi sunatul mudahara akamul mawdu fi sunatul mudahara ya ce irin yankan suna da ainihin wato hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kyamata a kira da hakika abin da ya kamata a kira da ne shine nasika an gane magana da kyau wannan shine abin da ya fi tabbata a sunnar manzon Allah karanta wancan littafi da ne ishara zuwa gare shi wasu bayan Allah suka rubuta fadilatu Sheikh Ibn Abbasi Allah ya masa rahama ya bi ta akan littafin ya musu ta'aliki akan littafin ya sa musa ko suka sa wa littafin ainihin wato ahkamul mawlud da sunan al-mutahhar ko fi sunnatul mutahhar hukunta hukuntan haihuwa a cikin sunan mai sai saboda haka dai a kiran sa a abin hakika bai tabbata ba gaskiya abin da ya fi tabbata kamar yadda malamai suka tattauna ni ne an nasika wato a kira ta da nasika yankan suna an gane ko to maza Allah sallallahu alaihi wasallam hatta alil hasani ya yanka wa al hasan wal husaini da kuma al husain wa tanahuma bi sab'ati ayyami kuma ya yi musu yanka ko kaciya a ranar bakwai ranar bakwai ga sunan su ranar suna a ranar ya musu yankan suna an gane ko ya kuma yi musu kaciya to na farko abin da za mu ƙara fahimta cikin hadisin nan a yanka wa yara a ranar suna to malamai suna tattaunawa yaushe ne ranar suna ne yanzu misali idan aka yi maka haihuwa yau din nan da daddare to ran yaushe aka yi maka haihuwa ta kuma
Yan laraba.
ranar laraba da ranar laraba an gane magana da tuku da haka wayewar garin laraba shi ne ɗaya an gane magana da tuku an gane Na'am.
sau da ka ran laraba aka maka yi kwabaran talata to idan za ka kirga da laraba za ka ga wayewar garin talata da safe ne suna da haka laraba zai zama ɗaya alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi nawa biyar litinin nawa shida talata ne zama ranar nawa ranar bakwai amma in ya zagayo zuwa laraba ya zama ranar takwas na fata abin da suka gani saboda haka a musulunci dare ke farawa kafin ne kafin yi da haka yanzu a ƙa'idar musulunci ba ran talata ba ta muna daren yaushe laraba ne na fata kuna fahimtar magana kuma a musulunci dare shi ke farawa kafin yini idan dare ya zo ya wuce sannan yini ya biyo ba don haka yanzu talata mun gama daren ta tun jiya yanzu mun gama yinin ta domin shiga daren laraba kuma gobe yinin laraba da haka gobe kuma rana tana farawa mun fita daga laraba mun shiga ne alhamis wannan ya sa kuke ga idan aka ce an ga wata ramadan sai ka ga an fara tarawih mutum a ranar da ya dalili saboda ai ba a dukkan azumi ba ba a dukkan azumi ba a dukkan azumi ba amma me yasa aka fara tarawih da an shigo daren ɗaya ga watan ramadan na fata kun fahimci magana to dan haka ko da ba a ɗauki azumin a baki ba yanzu shigowar daren ya lazumta a iya yin sallar tarawih ne domin in shigo ɗaya ga watan ramadan zama kun fahimci magana ne to daga rana ta kuma fara kuma an gama da ɗaya yanzu an shiga daren nawa ni ga wata zama kun fahimci magana ne da haka da samun haka yake tafiya da haka a ranar bakwai ake yin yankan suna kuma a ranar bakwai ake yin kaciya amma dukkan su idan har uzuri ya sa aka jinkirta zuwa wani lokaci babu ne domin ya tabbata ni kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya wa kansa ya kan suna karanta wancan littafi abin a hakamun maudu da sunan mudaha da sunan mudaha da kuma tukwatul maudu bi ahkamin maudu tukwatul maudu bi ahkamin maudu na ware ne al-imam ibn al-qayyim ko ga dai ka karanta manzan Allah daga baya kuma ya wa kansa domin lokacin da aka haifi manzan Allah ai babu shari'a musulmi babu doka idan an haifi mutum a yi masa yankan suna da haka sai daga baya manzan Allah ya sa aka yi masa yankan suna da kai kar ka yi musu kar ka yi mamaki kar ka ce to annabi ba kuma ka ce ba a yi yankan suna ba in kwantar da hankalin ka je ka karanta littafi an gane magana da kyau ba magana ce ta shaci faɗi ba kuma ba yana jirgin darajar manzan Allah ba ne ko misalin da ba shi sannan wannan hadisi yana nuna mana a yana halatta wani ya haihu wani ya yi rawar suna jama'a kuma yanzu magana da al'asan da hussein ya'yan waye ya'yan sai na ali ne amma yanzu waye ne muka ji musu da kan suna manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya halatta ni in samu da kai kuma ka ji labari ka ce to mana albani ga rabuwa na turo na dubu saba'in na mafata eh ka yi kawo yaron na kasa a mana addu'ar alheri wannan ya halatta eh to kaga kawo da dubu sha biyar yana yana da wannan ya halatta saboda ga manzan Allah da sai na al'amuna Ali ya haifi Hassan da Hussein da kuma shi ya musu ainihin wato a yankan suna na haka ya halatta ka saya wa mutum rawar suna ya halatta ka kuma yankawa ainihin wato wani rawar suna Allah ke yadda wani bin Abbas qala wannan hadisi da muka ji a قصر يا رجل وين قصر طبعا في الصغير جزاكم الله خيرا سنسي وعيسي تمام بينه في التعليق على فقه السنة محمد ناصر بن الألباني الله يرضى في نصر كي نصر محمد عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن الحديث والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوي أو يقوي أو يقوى الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم يا تفضل بن عبد الله بن عباس الله يحكى من عبد الله بن عباس عن جنة الفردوس يتي سبعة من السنة في الصبي abubuwa guda bakwai yana daga cikin sunna idan an haifi yaro an gane magana da kyau ko yau misali a ranar na mere ne ranar ainihin wato sura yusamma a ranar ne ake masa mere ne suna wayo kuma a ranar ne ake masa mere ne ainihin wato katiya ma'ana ya dace sai kawo muhallin shafi ɗin kawai da muke magana an gane magana da dogo yawwa da sauran ya shafi abin da ya shafi yanka da kuma aski da dai sauransu an gane magana da dogo da haka lalle abubuwa guda bakwai sunna ne ga yawo idan an haife shi da farko a sa masa suna sannan kuma a yi masa ainihin wato kaciya a shi ma imamu tabarani a cikin mutar sabir da ainihin wato fitar da ni haka kuma ya fita a cikin wannan littafi na tamamul minna na muhammad nasir bin albani allah ya masa rahama ya ce alhadi wannan ya hadisi da nama ya daɗe hadisi bai kawo shi gaba ɗaya ba sai ce wal hadithani waɗancan hadisai guda biyu da wannan da aka ce manzan Allah ya yi wa al'asar da Hussein yanka da kuma wannan da muka ce Abdullahi dan Abbas ya ce sama a min sunna akan yaro abubuwa guda guda daga cikin sunna yace wa in kana fi kullin min huwa ba'd tare da cewa kowanne daga cikin hadisan akwai rauni tattare da su ko kuma in an ce hadisi akwai rauni a cikinsa ba ana cewa hadisin bai inganta bane kai tsaye ba ana cewa raunana ba ne domin inda raunana ne gaba ɗaya yadda ba za a yi hujja da su ba haka ba zai kawo su a littafin nan eh dalilin mu saboda abu kaddima mun karanta cewa zai yi kokari matuƙa wajen kawo hadisan da suka menene suka inganta kuma zai yarda har da kauri wanda yake menene wanda yake rani ga haka ko da mutum saboda wata magana yanzu wani ilimi ne yake so ya ba mu da aka cewa hadisan sun inganta amma ta yaya aka suka inganta to ni ne zai yi bayani a takaice wanda zai nuna mana waɗannan hadisan tare da cewa akwai rauni amma ba za su ainihin wato karfafa junansu ainihin san akwai hadis abin nan hasanun ligairi ne ko da kuma hasanun ligari ko hasanun ne hadisi ne hasan amma ligairi ne saboda akwai wani asalin shi din da'ifi ne gaba ga wani ba'ifi makamancinsa to da wannan da wannan in suka haɗu sai su tare junansu na fata a gare ba sai a ce ya zama hasan amma limaza ne zai yi saboda wancan jama'a kuna fahimtar magana wannan ilimi ne daga cikin ilimin malaman hadisi wanda ba shi muke tattauna ba amma ne mun kawo ne saboda a fahimci ne malamin ne yace wal hadisi wa in kana fi kullin min ma ba'd ka ta cewa kowane hadisi akwai rauni da tare da ni lakin na ahadul hadisai sai dai ɗaya daga cikin hadisan ya kawai al'aka yana kan kafar ɗaya don haka ɗayan sai ya taimaki ɗayan sai suka ainihin wato ne in domin kuwa ma ahadu kuma mutalifun ta inda aka rawaito hadisan daban daban ne inda a ce hanyar da aka samu ɗaya ita ce hanyar da aka sake samu ɗaya to duk gaba ɗaya sun tashi aiki amma tun da hanyar da aka samo ɗayan daban hanyar da aka samo ɗayan ma daban ma'ana zai yi wahala wani zo ya bada labari wani ma ya zo da labari wannan ma ya zo wannan ma kuma a haɗa maganganun ala sun zo kama a ce duk gaba ɗaya maganganun ba su inganta ina fata ka fahimci maganganun saboda haka hanyoyi ne daban amma inda labari ne sai aka same shi ta hanyar wani sai aka sake samo shi da aka bibiyo aka bibiyo aka rana ta hanyar wani aka samu wata tattar da aka ƙara biyu aka samu ta hanyar wata ya ce wannan bai inganta in da ba tun farko magana ba ta inganta ba da ba ku fahimci magana da yau amma in ya zama a makarat ya bambanta ma'ana mawaita sun bambanta to nan ɗaya na ƙarfafa ɗaya sai su yi injibari mina ba'afi ilal ilal asali na ba ta fahimta to Allah ya kire da aka yi cewa ɗaya yana ƙarfafa ɗaya domin kuwa masarautar kuma musalimu a mafitan hadisan sun bambanta وليس فيه ما متهم ko متهم a babu wanda ake ainihin wato tuhuma a cikin su gabaki daya da aka da shi inganta shi ma yace karanta tamamu inna fi ta'liqi ala fiqh sunna ba ka samu karin bayani jama'a kai ta magana da kai ko wannan shi da aka ne magana da kare da kaciya da ainihin wato yi wa yara yankan suna ya tabbata abin da ya tsawon faɗa ba wanda malam bai kawo ba a nan duk da cewa duk da cewa zai tattauna ta a can gaba shine in namiji ne ana yanka masa raguna guda biyu ko kuma kinkiya guda biyu ko awaki guda biyu ko akuya da rago ko akuya da kinkiya duk wanda aka hada combination ya yi haka idan mace ne kuma ana yanka mata daya in ma a yanka mata rago in ma a yanka mata taure in ma a yanka kinkiya in ma a yanka akuya kwaya daya duka ya tabbata kin ya halatta mutum ya yanka rakumi a sura ko kuma ya yanka saniya a sura wani abu makamancin wannan daga cikin dabbobin ni'ima malamai suka ce bai halatta mutum ya kama rakumi ko kuma ya kama saniya ya yanka a ranar sunan ɗan shi ko mai wadata da Allah ya masa sai dai zai iya bayan ya yanka rago ko raguna wannan wanda sunna ta kare da cewa a yanka wataƙila yana da family da yawa ko yana so ya yalwata wa al'ummar musulmi sai ya ce a siyo wancan son kuma a yanka a ƙara nama wannan ya halatta an gane magana da kyau amma a babin ka yankin yankan suna ka danna sa ka yanka kora kuma ka soke wannan bai tabbata a sunan manzon Allah abin da ya tabbata ne a yanka rago komai girman sa wannan babu ne komai tsada sa wannan ba ne ke illa kora amma idan sani ya ce sai dai bayan an yanka ragon ko raguna sai a yanka ta a matsayin tsarin nama Allah shi yanka eh ba kullun ya cika dai mu jama'a إيقاء اللحية واجب بالجدات لأن صلاة الواجب والله ما يجب إلى الواجب لا فضاء أنت مجلس أنت يجير ودتك الواجب يسعى إذا ما أقول صلى الله عليه وسلم يجير مكان الدعاء الله لا تدس sai ka gama bambami ba a wasu suna kai ma sai a kare ka da wata matsalar suna kuma a jikin ka ma tukuna tun kafin a je ko'ina na ka sa ba yi magana saboda haka sai a dinga yi ana mutane nasiha ana gyara yau dan akwai waɗanda za ka gani mutane ne masu san abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kana magana da su ko ka zauna da su za ka ga suna abin nan amma a tafi idan da za ka fitar da bidiyoyi a cikin su sai a dinga guda tara ko guda goma sha biyar to kaga sai a dinga yi ana wa juna nasiha kaga mutum baya yi kai ta masa addu'a kuma kana ba da a dan kai ma an buje bidiyo akwai wacce ka dan tsallake ko ina ba ta fahimta Allah shi ne da mu da wannan shi ne wa hansuha haram malam yace asige mu haram ne jama'a haram ne yadda mutum zai yi zinar haram haka ka asige mu kai haram ne ne gaskiyar magana haka akwai matsala Allah ya kiyaye eh wannan wannan magana duka ce aka wallahi malam ba wai magana mu da zai ilimi ba wani lokaci malami ne za ka ga mai kira zuwa ga sunna wallahi malam ba ya je ba ruwan shi zai asige bar magana ainihin wato ɗaliban ilimi ilimi ilimi da sauransu tun da malami malami kira zuwa da sunna da gaske amma Allah ma na sai gaba ya tebe da biya mu su ba su ya anna hu tabayyun li khalqillah saboda yin haka canja menene halittar Allah kuma Allah ya hana mutum ya canja halittar Allah wa huwa min amali shaytan kuma yana daga cikin aikin menene aikin shaitan alƙali wanda shaitan da kansa yake faɗa yace wala amu annahum falyubayyinunna khalqan la wallahi sai na ta umarta su sun dinga canza halittar Allah kaga kenan sana tare da shaitan mun shaitan aske gemu canza halitta ne domin Allah ya yi ka da halittar gemu kai kuma sai ka ce ba ka yarda ba to yanzu wannan halittar da Allah ya ma da kake so ka canta akwai damuwa ko babu akwai matsala kuma abu ajiye ne ba abu da zai kusa a kai mun faɗa satuttuka da suka gabata cewa da na Aisha Allah ya mata rahama har sabbi take da gizgi yana cewa subhanan nabi jammala rijala bil lihiyati wa mana nisa yace tsarki ya tabbata ga wanda ya kawata maza da gemu ka duba kana ya kawata su jammala min jammala yujammilu تجميل والجميل ذاك إذا إذا قلت غالبية فأنت جميل وإذا قلت تحلق اللحية فأنت جميل كبير الدمامة نعم نعم هذا in kana nan ke yin according to fasara na Aisha to kai kyakkyawa ne kyakkyawa a suna kyakkyawa a halitta in kuma kana aske ne to kai mummuna ne mummuna a suna mummuna a halitta a kusa ne nan saboda haka tana tasbihi da girma tana cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tsawata maza da girma ya kuma hana mata shan usaimin allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama lokacin da jinyar ajali ta kawo shi an ta sarki america domin a yi masa ainihin wato a abin nan abin nan abin nan magani wanda sabon ta kama shi ko ka ce kansa ko wani makamancin haka likitan da zai duba shi musulmi ne ya zo wanke magana da shi sai ce masa akwai yiwuwar ya samu sauki da izinin allah amma matsala guda ɗaya ce shi ne akwai maganin da za a bashi da kuma allurar da za a yi mishi amma za ta tuge duk gashin da yake jikinsa gaba ɗaya gaba ɗaya gashin da yake jikinsa zai zo shi shakku ta yi sai kama gemun ya ce hatta sha'arar lahiya hadda gashin gemu ƙara na sai ce wallahi la an kalla da illa bi na rantsi da Allah ba zan gamu da ubangiji samu sai da gemu in daidai an cire min gemu sannan a samu sauki a wannan mutu da cuta ta kuma haka ya koma da Allah da gemu shi garo an gane magana da kyau saboda haka mutane suna wasa da wannan sunna din akwai magabata daga cikin magabata ba zan iya tuno su waye ba wanda suka tafi yayi daga cikin abin da ya hana su cin nasara ne ba su yi asuwaki ba za mu zo ne magana akan asuwaki nan gaba sanda wani ya tunatar da sai ce akwai sunan da muka bari ko da kila ita da ta jawo mana matsala aka ce me yace yau akwai wani ya soke a cikin kwasu ta ta ta kowa ya kafin ka an kara bishiyoyin yankin gaba ɗaya an karye su gaba wannan ya tsalle kalloli shi wannan ya tsalle amma sai ki tsirki tsirki tsirma kafin ka an gara sai ga an sarga an ba malam guda hudu nan daban nan daban can daban can daban ana ta zubar da su malam tsallake sunna kwaya ɗaya ko wani umarnin Allah kwaya ɗaya na iya rusa muku alkadari gaba ɗaya ka duba sahabban manzon Allah da da imaninsu da takawarsu umarnin annabi suka saba kwaya ɗaya Allah ya ɗauke da sama a kansu aka dinga zubar da su sanda aka kashe kusan mutum saba'in a cikinsu kuma daga cikinsu da yawancinsu hadisan alƙur'ani ne ba manya-manyan mahaddata manya-manyan hadisan alƙur'ani manyan sahabban manzon Allah a dalilin annabi ya ce a tsaya a nan aka ki tsayawa aka ce a'a ya kamata tunda an samu ganima a sauko sai Allah ya ce to na juya da sahabban ba su daga ba su ta juya musu to me take kamar da gare da rayuwar mu yanzu وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير sabawa Allah da muke da kaucewa sunan manzon Allah da muke wallahi shi ya jefa mu cikin waɗannan bala'o'i da kuke gani da za mu dawo kan tafarkin Allah da annabi yadda sahabbai suka rayu wallahi da Allah ya yarda duk waɗannan musulmin da muke ciki da Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ina wannan ya saba sunna a wani ya zama dan bid'a wani ma zama mushriki wani ma yana cin namu wani ma yana kama mutane yana harbe ba wani ya shiga jeji ya ce kowa ma harbe ne shi kaɗai ne musulmi ko ba haka wani to ya kake jin Allah zai bani wasu yi ba saboda haka wallahi dole sai mun dawo da sunna duk wani abu na addini da kasan Allah ya hana aka ce wannan abun addini ya hana to gare na abin da duk kasancewa shi ne wanda Allah yake so kuma ya ba da dama a yi ka dage da yin sa ne yin gwagwarin iyawa فاتقوا الله ما استطعتم واعطيكم وانفقوا خيرا لانفسكم من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الله يجزيك da haka ne a yake cewa wajibi ne saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ma'ana wato mu'ajjiri wajibi ne kuma aske shi haramun ne domin yana daga cikin biyayya wa shaidan saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ainihin wato suratul nisa a ta 119 yace wala amran faridai wa tahanna asali cewa yayi wala udillan da wala umanniyan da wala amran faridai wa khalqan nabi ko faridai kunna adana san'a ko yace wala amran faridai wa khalqan nabi sai yace wa man yattakhid shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina shaytan rantsuwa ya Allah yace na rantsi da Allah Allah duk sai na mata da su garanti da Allah duk sai na sa su dinga canza halittar Allah garanti da Allah Allah hatta kunnan dabbobi a ranar al'amari bacci kunnan a ranar al'amari tsara kunnan dabbobi da canja musu halitta duk za mu sa su Allah ce duk wanda ya riƙe ke nan abun so mahimmancin lamarin wannan ya yi asara mummunar asara mabayyana Allah ya tsare mu da wani ɗaya وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيفائها حقيقة النبي آية مبينة أتكلم والأمر بالوجوب كما هو معلوم وفي بين مدلتي وفي وفي حقها تشبه بالنساء أعوذ بالله daga cikin matsalar aske mu akwai kamanceceniya da mata da aka tana daurinsa idan buba ne ka ce buba ne ya ina ba ta kwarai da gaske dan yayi kamata kwarai da gaske abin da ke tabbatar da kai ta namiji na hakika ni a ganka da kai daga ka aske ki ka zama mata ma Allah ya kiyaye yana daga cikin ainihin masu illa shi ne yana kamanta mutum da ya mace وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتشبهين من الرجال بالنساء hakika kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato la'anci waɗanda suke kama da mata daga cikin ma daga cikin magana wani mawaki na cewa a wala ajaba bi annan nisa a tarajjalat walakin na ta'anisar rijalin ujabu yace wala ajaba yace ni ba zan yi mamaki ba bi annan nisa a tarajjalat idan ba ta fi kokarin ta zama namiji domin ai wai kokarin ta tunda kaga wani jarumi ne wani mai kokari ne bari ta zama shi dai ita ma ce kokari irin na ko yace ban yi mamaki ba yace walakin da ni inda nake mamaki ta anisa rijali kujawu yadda ɗan mutu zai kokarin ya zama mace shi ne ke ba mamaki ma'ana menene abin jarumta da abin burgewa da damata da har za ka yi kokarin yin kama da ita jama'a kuna fahimtar magana ya ce da haka ni ban yi mamaki ba dan an ga wata mace tana kokarin ta zama namiji wataƙila jarumtarsa ta gani wataƙila kokarinsa ta gani ta ga cewa bari ta zama kamar shi amma babban abin mamaki shine a ga ɗa namiji yana kokarin zama wa mace to daga cikin yunƙuri da kokarin zama wa mace shine asibiru za ka daina kuma za ka daina ba Allah ya fiye da wannan shi ne yace wa kana amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha aw amru lil wujud kama huwa ma'lum yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da asata a ita kuma cika umarni idan ta zo daga manzon Allah wato yana fa'idatar da wajibci ne sai idan an samu wata karina da ke nuna cewa haka ba wajibi bane عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الله يجي جزء الشوارع جزء الشوارع wato ku yanke ko ku rage ga tumaki wa arkul liha ku bar girmu ta sakata ta wala khaliful majusa ku saba wa maguzawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kamar yadda na faɗa sati tuka da suka wuce cewa sai ga mutum ya asige mu kuma ya banga har yanzu ya gani ne na bai ce a aske ga tumaki a nage a bar gemu a saba wa gudu kuma yanzu duk wasu matsaloli ma da za ka faɗa cewa to ai ta bar gemu ai akwai kaikayi ai kamar a'a yanzu alhamdulillah muna da malamai na sunnar manzon Allah waɗanda suke likitoci ne na sunnar annabi likitoci na musulunci yanzu nan za su baka wani man gurba ko man habba kana taje ne kana shafa wannan za ka nemi wannan kurajen da rasa gaba ɗaya waɗannan kaikayi da wani ne duk za ka nemi shi da rasa kuma abin da nake so da kai ka ajiye gemu da nufin bin sunan manzon Allah ka gani idan Allah bai taimake ka Allah bai taimake ka kullum kana neman taimakon Allah kana neman agajin Allah sai ka ga Allah ya taimake ka abinda da kake ji ya hana ka sai ya dawo ya yi hikima to barka Allah ya shirya da wa an bi Umar annabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful mushrikina aghfirul liha wa afu ash-shawarib wa a'fu ash-shawarib za ka sallama daga Abdullahi dan Umar yake cewa khalifin mushriki na ku saba wa mushrikai arna kenan wa wafirun liha wa ainihin wato cika gemu wa ƙwafu wa ƙwafu shawari ba ku rage gashin ba haka duk wannan yana nuna mana wato umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan hadisi na abin Hurairah a ya zo su dinga ne tasar na musulmi ya kawo shi kuma sai musulmi a cikakkensa ya ainihin wato kawo mana shi wannan hadisi da yanzu makaranta kuma imamu bukhari da musulun suka ainihin wato rawaito shi sa'annan kuma sai al'imamu abu dauda a al'imamu musulun ya rawaito shi a cikin sayin musulun nasa allah maɗaukakin sarki ya hana musu a aljanna asiwa daga cikin sunnoni waɗanda ake bukata mutane su mai da hankali a kansu wanda suke tabbatar da su a matsayin manyan musulmai masu bin Allah da kuma matsakata a cikin al'amarin su ne su dinga asuwaki asuwaki yana da matakar muhimmanci asiwaku mustahabbun fi kulli hali bayan yace asuwaki abun mustahabbantarwa ne abu ne mai kyau a kowane hali musulmi ya tsinci kansa ya zanto yana yin asuwaki a wata akan istihbabu amma mustahabbancinsa yana karfafa a waɗannan lokutan da za mu ambata da su da awwalan na farko inda ruhu lokacin da ka zo yin alwala ya zama kana da asuwakin ka a jihun ka daga an zo alwala sai ka ɗanɗan wannan ba wai na barka bane shi na cika sunna ne na fata ka kuma na cika sunna ne sai ka ɗan goga shi haka ko da sau biyu sai ka mai da gida jihun ka in mashin kake da shi daga gurbin mashin ɗinka ka saka shi ba kuɗi na ɗaya yake sakawa a wannan gurbin ana saka sunna manzon Allah a cikin na fata ka ɗauka wani abu da ɗan zai tabbatar maka da sunna da yi kokari ka yi ka saka shi na mamaki mutum ka ga mutum Allah ya koyi masa mota ba amma duk wani abu da ya alakanta da shi da addini sai ga ba cikin mota shi ne ba za ka fara a cikin mota wanda mota ni'ima ce ma kana daga cikin manyan manyan ni'imomi da Allah ya yi wa musulmi wanda za ka bi gidanka sai ɗaki ce gurin kwana ne gurin komai ma da ka iya ajiye gurin Qur'ani duk inda ka samu sukuni ɗauka ka koma gefe ka fara ta hisanin musulun ɗinka kana cikin motar ka inda duk ka sa masa kuni ɗauko ka buɗe ka fara na ba ta rafa ɗan kasuwa ɗinka saka shi a cikin ɗan aljihun motar ka kana tsayawa ma kai alwala kai sallah buɗe ƙofar ɗin mota da ko asuwaki goga tun daga cikin motar in ka gada ma ka mayar ka rufe sai ka fita kai alwala ba ka yi ba sallar ka ka ɗan nade ka ka sa ta a bayan abin nan kuɗin motar ka ko a bayan cikin motar ka inda duk sallah ta tsaka ba ka da buƙatar kai ka samu shimfiɗi ka ko sallar ka ka shimfiɗa kai sallah kai yanzu musulmi ne kana da buƙatar duk wani abin da zai alaƙantar da kai da ubangiji yana kusa da kai ko mutuwa ne ko accident ko hatsari ya same ka kasa fulakira idan an zo abin da za a fara ganin ne ga qur'ani a mutum haka ne kuma ga ismin musulmin ka ga sallayarka ga aswakinka duk wani abu da zai alaƙanta ka da Allah ga shi a kusa da kai tun daga nan za a fara kyautar fama da to a ce wannan mutumin ya ke duba qur'ani ne a mutum duba kaza ne a mutum duba kaza ne a kusa da shi to amma duk wani abu na addini kayan sa da ke ba ruwanka duniyar ka kawai ita ce a tare da ba ruwanka da abin da zai alaƙanta ka da Allah wanda yana da cikin nasiba da yau ka ci gaba ya yi kokari ka jawo abubuwan Allah a kusa da kai wanda suke alaƙanta ka da ubangiji suna ƙara maka tsoron Allah suna ƙara maka rukun da addini suna ƙara maka biyayya da ƙara ga bautar ubangiji su ba haka kuma Allah ya shirya ne don haka dai ainihin wato asuwaki sunna ne musamman a wurin alwala ya ce Allah ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ya ce manzo Allah ya ce laula an ashqa ala ummati ba dan kanna maka wa al'umma ta ba la amartuhum bi suwaji ma al-wudu'i a wata riwaya ma a kulli wudu'i ya za ku mace su yin aswaki a lokacin kowace alwala ma'ana kamar ya nuna ba wajibi bane kowace alwala sai kai amma wannan yana daga cikin abin da ake gane cewa wannan abu sunna ne mu'akkada wato suna ce mai ƙarfi annabi ya ce ba dan karya matsa ba da ya ce a yi kowanne lokaci kowace alwala to wannan sai ta nuna ko da a ce za ka tsallake to kar ya wuce alwala ɗaya ko biyu a yi ne ka tsallake ba kai asuwa ba amma in so samu ne duka guda biyar din ana so kai asuwa Allah ya ji wannan hadisi da muka ji na Abu Hurairah wanda yake nuna ba dan kada annabi ya matsa mana ba da ya samu dinga asuwa ke a kowace alwala a ainihin wato sahihun a sahihun ibn majah da ya fitar da shi da kuma ainihin wato menene imamu ahmad ko a cikin fatuwar rabbani haka ne ko yau shi ne abin da haɓar bin wannan can allah mafarkin sarki ya masa rahama an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a a abu na biyu kai inda inda salati yin aswaki a yayin kowace sallah an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartukum bis suwaki inda kulli salati to ka gani a gurin alwala kai a gurin sallah ma annabi yace ba dan kai ta kura ba dan kai yanzu wani yana nuna sunnan aswaki ko wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi kuma daga cikin fa'idar aswaki shine yana ainihin wato wato sa lafiyar baki lafiyar haɓa musamman in ka samu aswaki itacen aswaki na asali kala biyu ne akwai wanda yake ɗanɗano wanda in kana da wani za ka ji gishiri gishiri ko kanwa kanwa a cikinsa akwai kuma wanda sami da ba da komai sai kuma sauran itatuwa waɗanda aka yanzu suna da chemical ko suna da sinadarai a cikinsu wanda suke fitar da nasuriya da ta yi aswaki da su amma dai waɗannan guda biyu su ne waɗanda aka samu hata manzan Allah ya amfani da su wajen yin aswaki an gani saboda haka idan ka same su babu laifi ba ka same shi wani itacen da ka samu ka yi amfani da shi ainihin wato a yayi wannan hadisi da muka ji na inda kulle salati wato hadisi ne wanda imamu bukhari da muslim suka ainihin wato rawaito shi sannan imamu nasa'i shi ma ya rawaito shi إلا أن لفظ البخاري آه منين مع كل صلاة أما أبن لفظ البخاري بيزو عند بس يزو مع تعالى قوة صلاة تو فائدة عند لكم مع شيء عند كل صلاة شيء yayin da ka kare za ka yi sallah to na zai zama za ka yi aswaki kenan kafin ka ka zo abin da tare da kamar sallah sa ba ta ma abin salatin kuma zai zama fa'idar sa ka zo ka tsaya kan sahu na ba ta abin da ana kokarin ta da ikama kuma an tayar kafin a yi kafara harama sai ka koka duk wanda ka yi ka yi daidai domin dukkan wayoyin su jama'a kuma yanzu magana da kyau Allah shi yadda in da qira'atul qur'an to haka ana son a dinga yin maswaki yayin karatun alqur'ani an ali radiyallahu anhu qala amarna biswaki wa qala وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك الله أكبر حديث لدى علي بن أبي طالب الله يرحمه علي بن أبي طالب ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni ce mu da yin aswaki wa qala da ya zo zai gaya mana mutum da aswaki sai ya gaya mana muhimmancin sai ya ce innal abda lalle bawa idan qama yusalli idan ya tashi yana mene yana sallar dare atahu malakun sai wani mala'ika ya zo masa fa qama khalfahu sai ya tsaya a bayan shi yastami'ul qur'an ko kuma ya tsaya a gaban shi ko ya sami alquran yana sauraron menene karatun qur'ani wa yadnu yana qira'a yana sallah ko yana zaune a masallaci yana karatu mala'ikan na matsowa yana ta matsowa fala yazalu yastami'u wa yadnu annabi yace mala'ikan nan ba zai kushe ba yana matsowa yana sauraron karatu hatta ya ba a faru a lafihi har sai ya tura bakin sahi mala'ika a kan bakin wane bakin mai karatu an gane wannan da kyau sai ya zama falayen karawa ayata mai karatu ko mai sallar dare ba zai karanta wata aya ba illa ka fi jofin maliki fatin ta daga cikin cikin mala'ika yanzu don Allah idan bakin ka burus ne sunan wani harbi an gasa wani ba na ba na su a kita ka burus mala'ika yanzu ku duba kuma ko da menene a tafarnuwa ko albasa kaci hadisi yana nan a cikin muwaka ta imam maliku imam bukhari shi ma rawaito hadisi hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala min hadhihi shajara duk mutumin da ya ci wannan bishiyar mecece ta farma ko menene ko kuma albasa ya ce fara ya tara bana musallana ya bari sai ta same kafin yanzu masallacin nan ba na in ana jami'i in ka zo da sallah ka sai ka koma gefe can sai ka shimfa da sallah ka yi kamar jami'i kar ka duba cikin jama'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi ubina bi ruhi tsawo ku domin yana ainihin wato cutar da mu da warin tafarnuwar a wata ruwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal malaikata tata'adda bima yata'adda bi dimal mu'adam malaikun da suke rekodin ladan sallar mutane suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da ke na warin tafarnuwar kuma kuma ya ce da to kaga wannan fa tafarnuwa ne kace ko kai amfani da ita ko kuma albasa amma annabi ya ce ka dakata ka tsaya ne ka kashe ko masallacin al'umma musulmi bari sai ta sani warin ta ya daina tashi sannan ka zo to ina kuma ga wanda malam datti ne da kazanta ma rabin tsafta ne ya hana yin kasuwaki ya hana yin buroshi ka zo kana karatun qur'ani kai ba ka jin kunya mala'iki yanzu ko ma ka ba ka jin kunya ka zo kusa da jama'a kuma ko da yake ba ku da matan ba matsala su ne kalilin ne da cikin musu da aure ina ba ta fahimta to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi kuma da shi Allah ya ya dora mu akan daidai saboda haka dai malaika zai ci gaba da sauraron karatu har yanzu kuma wannan yana nuna mana darajar karatun mene alqur'ani wallahi tallahi duk duniya ba abin da za ka zo kana karanta shi mala'ika ya kusance ka har ya dora bakinsa akan bakinka in ba alqur'ani ba wani karatu a duniya da ya kai a masa wannan darajar babu shi in ba Qur'ani kuma wannan yana nuna daraja da kimar mai kiyamar rai don haka ka zanto mai kokarin tashi ko da a sati sau biyu ka tsara wa kanka kana tashi kana kiyamar rai kar ka ce kullum domin annabi ya ce alaikum bima tuquna in za ku yi aiki ku rubuta wanda za ku iya fa inna allaha la yamallu hatta tamanu annabi ya ce Allah baya kosawa da baku lada sai ku kosa da yin ibada saboda haka in ka tashi karka ne ba ka ce kullum sai ka yi wata ranta ta bacci a subar babu ka samu kai ba ba ga an samu matsala ka ɗauki kwana ɗaya ko biyu a sati wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah annabi ya ba shi shawara ya ce la ta kuma kala fulani kar ka zama kamar wani kana ya kumul laila fa karaka qiyamul layl da ya na qiyamul layl daga baya waza annabi ya ce kar ka zama kamar shi sa fata fahimta to kai kokari ka fara kuma ka dinga yi kaɗan kaɗan ka ɗiba kaɗan kaɗan kuma in ka zama kawai in ma ka fara da kaɗan kaɗan ka yi guda biyu ka yi ɗaya ka yi wuturi ka yi sallama ka koma ka kwanta in abin ya saba ya bi jikin ka kaji kana buƙatar ƙari sai ka ƙara gaba sai ka yi hudu ka yi sallama sai ka tashi ka yi rubuta abin nan wuturin ba ne biyar ke in abin ya bi jikin ka ya bi jikin ka kaji ka saba abin yana yiwuwa sai ka ƙara biyu sai sai shida kai wuta mu kwaya daya bakwai in abin ya bi jikin ka ya bi jikin ka sai ka ƙara da haka da haka har ka kai adadin da manzon Allah baya ƙarawa a Ramadan kuma a Ramadan ba ne raka abu masha daya an gane magana da kyau yana da muhimmanci ba karaman alheri bane ya mun da yake ba komai kaskanta kuma in ka zo karka ɗebo karatun da yawa ka ce bari na izu biyar ko na izu goma a'a ɗauki shafi goma ya ishe ka ka yi shafi biyar a raka'ar farko ka yi shafi biyar a raka'a ta biyu sannan ka yi wutar kwaya ɗaya da farko da fura gina nasu gaba kuma yanzu ma nasu kyau wallahi iya wannan ya isa abinda ake bukata doge a kayi ka tabbata a kayi wannan shi aka fi bukata sama da ɗiba da yawa Allah ba mu iya Allah ya tabbatar da mu a kayi don haka dai yana daga cikin abin da yake nuna darajar kiyamun laifi kuma kwararsa da alherinsa da ainihin wato abin sannan yana nuna mana irin yadda mala'iku suke zuwa saurari karatu a shekenan mai karatun alkur'ani ba shi kadai ke karatu ba yana yi ne tare da suwaye da mala'iku to kaga wannan madarajar ka ce kana karatu mala'iku na wurin ba wani abu da za a karanta a duniya mala'ika ya zai zo na wurin in ba qur'ani shine kadai idan ka ka dauka kana karantawa mala'iku za su kewaye ka suna suna jin wannan kira'a suna jin wannan ainihin wato sauti na alkur'ani ya tabbata wani sahabi yana karatun alkur'ani dokin su sai fara haniniya zai zai in ya dan daina karatu sai dokin ya koma ya yi in ya ci gaba sai dokin ya dinga kokarin tsinkewa daga jirginsa waye wanda ya da safe da asuba a ina da sallar asuba sai matsayi ba wa Allah labari ya ce ayya ayya ka ci gaba ya ce lokacin da kake karatu na mala'iku ne daga saman bakwai suka jiyo miliyar suka dinga tahowa gungu gungu suna tahowa suna sauraron karatu suna ta sakowa kana karatu suna sakowa in kai shi sai su koma sama in ka ci gaba da karatu sai su ci gaba da yowa ƙasa ya ce shi kuma dokin ka Allah ya nuna masa shugaban da dabbobi suka gama da ita gama ya ce dokin ka mala'iku suke gani shi ne suke ta wannan razana suna firgita suna neman zinkewa ya ce wallahi da ka ci gaba da wannan karatu ga sai mala'ikun nan sun sauka a garin madina yaran madina kowa da ya gaisa da su har hakan gidan da ne sun sauka a cikin masan abin da a cikin gidan da ba ko ba nan da gano a ƙwa'ani amma da yawan mai zuwa ruwa sace da zuwa ƙwa'ani mai hayanin duniya ba ana makaratun alƙwa'ani sun ka ga musulmi ne amma ba zai iya buɗe maka karatun ƙwa'ani ya karanta ba ga islamiyoyi ga ajujuwan matasa an buɗe duk an watsi an yi aje a karanta wannan ba karamin sharri ba ne wannan irin wannan masifu da kake ciki manya manyan abubuwan da za su jawo mana sauƙin su ne yawan karatun alƙur'ani amma mutane da yawa ba ruwan su akwai wani bawan Allah likita ne in na fara muku sunan shi kun sani ya je aikin ainihin wato kuma da ko su ko aikin hajji ya ga kowa idan an gidan da sallar sallah sai dai jawo Qur'ani ya bude yana sirrin kira masu hadda suna katulawa wanda ba su da hadda sun buɗe suna iya karanta baƙaƙen ya zauna ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka har ya gode wa Allah yana dawowa da kira sai ta wallahi tallahi ba isa ba ina musulmi na gama tun wani karatu na boko ba ni'imar da Allah bai mun ba amma a ce littafin Allah ba zan iya buɗe shi in karanta ba yace wallahi tallahi ina koma zuwa ga Allah a wannan halin Allah ya saka sai dai ne wani malami ya ce ina zama da Allah taimake ka agaje ni a ba ni dama in dinga karatun alƙur'ani a wurin ina so in yi karatun wannan ba Allah ya bashi lokaci ya je fara tun yana alaikun babu tun yana alaikun babu tun yana alaikun fataha a ba ya iya haɗa baki yanzu wannan likitan da nake gaya muku zai iya yana na farko da ya haddace wani bangare na alkur'ani na biyu kuma babu inda za ka buɗe alkur'ani da karanta ya ce to wallahi yanzu ne samu nutsuwa kuma yau ya koma ga Allah zai iya gaya wa Allah cewa ya dan samu wannan sirri na alkur'ani amma a ce kai ba ka wani akwai wani darakta ne ba zan faɗi sunan shi ba shi ma wannan shi ka ɗalibi na ne ya karantar a gandu ya taɓa rike principal na gandu babban mutum kullum a nan muke sallar juma'a da yana zuwa a nan gaba kullum yana so na gaba daga ƙarshe har ya zo ya zama darakta ya ritaya a national population commission ya zama darakta a yi ainihin wato ritaya har gida ya same ni ya ce ana gaba ta bada na gaba kura boko na goma tsohon kura aikin boko kam ya ce amma an shaɗe ya ce ne kawai ya ce bai yi karatu ba ya ce bala'i ya same ba na tafi da na ce ga rata da kake so a yi ya ce ka fara rana ko kwane ce a sashen zo da ga wurin karatu yanzu da nake muku magana mutumin nan ya iya karatu qur'ani garin kuma yana da hadda da wasu bangarori na alqur'ani to akwai suna nan da yawa lokaci bai gure maka kai ma mai kokari ka gyara ka samu lokaci a dinga koya maka ka iya ka dinga hadda koya maka aya aya ne har ka samu ka haddace abin da ya so maka in hadda ba ta yi ba babu laifi ka iya karatu su a ko'ina ka fi kayan ta wanda yana daga cikin muhimmin al'amari da ya kamata mu bayyana hankali a kai Allah ya shirya da ana samun lokaci yayi a dan haka ba da ta a nan sati mai zuwa za mu kura a inda ta sanar mu shiga ainihin wato sabon babi abinda muka faɗa daidai Allah mu kuma sarki ya ba mu ladan sa wanda muke tun cikin kokarin ci ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah wa ba'i na billahi wa bihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر الله